faƙala da ya zo sai ya same su ya ce musu inni rasulun rabbil alamin ne manzo ne wato na ubangijin talikai Allah ya ce falamma ja'ahum bi ayatina yayin da annabi Musa ya zo musu da ayoyin mu addallati ala risalatihi waɗanda suke wato hujjoji da suke nuna wato manzancinsa da Allah aiko shi izahum min yadhakun sai gashi wato suna dariya wato suna masa izgilanci Allah ya ce wa ma nurihim min ayatin wa nurihim min ayatin illahi ya akbaru min uktiha wa akadnahum min adabi la'allahum yarji'un Allah ya ce wa ma nurihim min ayatin ai babu wata aya da muka nuna musu min ayatul azabi daga ayoyin azaba kamar ruwan tufana wa ma da kala wato wa huwa ma'un da kala biyutahum ruwa ne wanda ubangiji ya jarabe su da shi wanda ya zo cika musu dakunan su wa sala ilahul qawmil jalisina wanda in mutum yana zaune ma ruwan yakan je masa haji yakan shiga makogaran sa Allah ya aiko musu da wannan ruwa wato sabata karkana shiga ta tsakiyar jama'a kan kewayewa ta nan Allah ya aiko musu da wannan ayoyi a wato an aiko musu da ruwan dufana a matsayin aya wato sai da ya kwana bakwai to duk ayar da Allah ya aiko musu wato a matsayin azaba sai ta yi kwana bakwai in hankalinsu ya tashi za su je su roƙi annabi Musa alayhi salam da ma yin alkawarin in Allah ya yaye ya roƙa musu Allah in Allah ya yaye musu za su yi imani da shi kuma za su saki yan bani Isra'ila wanda suka kama suka daure to shine ubangiji yake cewa a ayoyin da muke ba su to in an ba su aka ɗage musu bayan kamar in an ba su ɗan lokaci kamar wata guda na sararawa sai su koma cikin aikin sabo sai Allah ya sake bibiyar su da wata aya a haka sai da aka aiko musu ayoyi ɗaya bayan ɗaya wato guda bakwai to shine Allah ne yake ba mu labari ya ce wa manurihim min ayatin babu wata aya da za mu nuna wa 'yan bani Isra'ila illahi akbaru min uktiya face wadda za ta biyo baya ta fi wato ta farin wato sai ta fi ta farin wato girma amma duk da haka wato yan sun kankan da kai an yaye musu za su koma kan saban su Allah ya ce wa karnahum bil azabi mun yi tarkon su da azaba la'allahum yarji'un ko sa janye gabanin kafirci wato su imani wa qalu ya ayyuhas sahir ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون وقالوا سيسكي جاء النبي موسى عليه السلام a lokacin da suka ga azabar sai su masa ya ayyuha sahiru ya kai mai sihiri ma'ana wai al'alimul kamil mutumin da yake da cikakken ilimi wato a cikin aikin sihiri dan su a gurinsu a wannan lokacin sihiri a gurinsu wato wani ilimi ne mai daraja wani ilimi ne mai girma wasu cewa annabi Musa ya ayyuhan sahir din wai girmama shi suka yi ya kai ya kai wanda yake wato mai zulfin ilimi akan harkar sihiri ko kuma wanda ilimin sai tsere na wato wato jama'a akan harkar sihiri shine su ce masa ya ayyuhan sahir ya kai mai wannan sihiri udu lana rabbaka roƙa mana ubangijinka bima ahida indaka alƙawarin da Allah ya maka in kai roƙo zai yayi zai wato zai amsa ka roƙa mana Allah min kashfil azabi Allah ya yi mana wannan azaba inna amanna za mu imani wato Allah ya ce za ce inna na la mutaduna ai mu za mu shiryu wato in an yayi azabar Allah ya ce falan ma kashafna anhumul azaba kashafna anhumul azaba idahum yankusun na'am wa nadi fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي نعم أفلا تبصرون وبنجي yake cewa wato sai suke ce masa ya ayyuha sahiru ya kai wannan mai sihiri wato ud'u lana rabbaka roƙa mana ubangijinka bi ma'ahida indaka saboda alƙawarin da ya maka na amsa addu'a wato min kashe azabi cewa an ka roƙa zai yaye azaba gare mu inna amanna za mu imani wato inna lamutaduna mu za mu shiru bayan an yaye Allah ya ce falamma kashafna anhumul azaba yayin da annabi Musa ya roki Allah aka kuma yaye musu azabar idahum yankuthun sai ga kuma sun warware wancan alƙawarin da suka dauka nan imani wato in an yaye musu shine yanquduna ahadahum sai su warware alƙawari wa yasurruna ala kufrihim wato sai su doge akan kafircin su Allah ya ce wana da fir'aunu wato sai fir'aunu wato yayi kira wato iftikaran wato da girman kai da alfahari wato ya yi kira fi ƙaumihi cikin mutanensa yake cewa ƙala ya ƙaumi alaisa li mulku misra shin yanzu mu ba mu wani sarakunan wannan ƙasar ba ai mu ne manya mu ne sarakuna mu ne masu fada aji wa hadhihi anharu ga ma korama ta jarimin hati wanda take gudana wato a jikin katangun gidana wato a jikin wato katangun fara afala tufsiruna me yasa ba za ai yanzu kamar muke fara duk wanda muka taka shi ya taku duk wanda muka daga shi kuma ya dago saboda haka mu muke fada mu muke da wato hurumin yin abin da muka ga dama a yau wato sai wannan kiran wato cikin alfahari wato shine Allah ya ce am ana kairu أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ولولا ألقي عليه أساورة من ذهب لو جاء معه الملائكة مقترنين Allah yake cewa wa nada fir'aun wato fir'auna ya kira wato fi kawai mai cikin mutanensa wato malamai suka ce a lokacin da ya ga annabi Musa alaihi salam ya bayyana masa aya daga cikin ayoyin da Allah ba shi a matsayin dalili a na annabcinsa na manzancinsa sai ya ji tsoro kada mutanensa wannan aya ta annabi Musa ta ɗauki hankalinsu su karkata su bi annabi Musa saboda haka shine ya fara alfahari wato yana faɗan matsayinsa yana cusawa mutane irin matsayinsa wato don mutane su ci gaba da sauraronsa kan su saurari annabi Musa alaihi salam shine wato Allah ya cewa wana da fir'aun fi qaumihi sai fir'auna wato ya kira a cikin mutanensa malamai suka ce wato wato ya tara mutanensa wato sai ya kira su yake cewa a kamar da Abu Malik yake faɗa sai shine yake cewa a ai mu ne kala ya qami alaysa li mulku misra ba mu muke da wato wato cikakken mulki ai a wato a kasar misra ba ma'ana irin mulkin da la la yunazu in fi ahadun babu wanda isa ya jayayya da ni a cikin wannan mulkin irin mulkin da babu wanda isa ya daga mana hannu wato wato ba mu sare hannu ba ko kuma ba wanda isa ya ce mana kule ba mu ce masa wato cas a cikin wannan kasa ta misra ba wato aka ce a shi mulkin fir'auna a misra wato farsaki arba'in ne wato kudu da arewa wato wato kamar yadda malam dokashi ya kawo suka ce a a yana nufin ma shi yake da mulkin alexandra shine askandariya gaba daya shi yake fada aji a wannan yankin gaba daya cikin alfaharinsa ya ce wa hazihil anharu ga korama kuma tajarimin tahati tana gudana a ƙarƙashina ma'ana kogin nil yana gudana wato a ƙasarsa a yana daga cikin mafi manyan wato koguna a wannan yankin a suka ce wannan kogi yana gudana kana idan amsaka ananahu amsaka nailu anil jari idan ya ga dama kolin zamun dokin sai ja sai ya dakatar da kogin wato yana nuna wa mutane cewa yana da cikakken wato iko hatta a gudanar kogi ma wato ba ma mulki a kasarsa ba hatta a gudanar ruwan kogi ma wato yana da cikakken iko a to shine cikin alfahari wato yake wannan maganganu yake dan ya tsorata mutanen annabi musa salam wato ya tsorata wato wato kibdawa kan su karkata su bi annabi musa salam shi yasa yake wannan magana yake cewa a wato am ana khairun min hada yanzu ni da nake da mulkin misra gaba daya ni da nake da wato ikon gudanar ruwa wanda zan iya taka masa birki ni ne na fi alkhairi am haza ko annabi musa yanzu kuma sai fara ɗauko wata siga ta desisa don ya ɗaukaka kansa a gaban mutanensa kuma ya kaskanta annabi musa alayhi salam shine yake cewa wato alayhi mulku misra ba ni nake da mulki a misra ba wa hadhil anharu ga korama kuma ta nilu ta jarimin tati wanda take gudana wato karkashin katanguna afala tusurun ku ba za ku ga girma na ba ni da nake da wannan mulkin aja kamata ku girma na am ana khairun min hadha ni ne nafi alkhairi ko kuma wato Musa alladhi huwa mahin wanda yake mai rauni ne ma talaka ne ba mai arziki ba ba shi da mulki ba shi da kudi wato ni nafi alkhairi ne wato ko kuma Musa wato bayan ya dauka kansa ya nuna matsayinsa a mulki ya nuna matsayinsa bisa abin da ya mallaka sannan kuma wato sai ya auna kansa kuma da annabi Musa dan ya bar mutane su yi amfani da hankali wajen wato bambanta tsakaninsu to shine yake cewa am ana khairun min hadha ni ne na fa alkhairi ko kuma Musa alladhi huwa muhinun wanda yake mai rauni ne ma wato haƙirin walakantacce wala yakadu yubin mutumin ma da ba zai iya bayani ba ba zai iya bayani ma a fahimce shi ba mutumin da yake da gura-gura yana da rikicaccen baki kaga sai ya zama kuma ya zo yana ma suka wato a halittar annabi Musa alaihi salam shine ya zaru kalamahu wato wai bayya iya fitar da maganan da za a gane mala yace lilazgatihi bil jamrati allati tanawala fi sigarihi saboda lokacin da yake yaro a waɗansu matsaloli sun faru lokacin yana gidan fir'auna lokacin da aka tsinto shi a ruwa aka kawo shi gidan fir'auna wato wato Allah ya kaddara zai zo ya rayu a gidan fir'auna dan ubangiji ya nuna karfin ikonsa wato da karfin buwayarsa fir'auna mutanensa bokayensa sun gaya masa za a haifi ɗa a cikin garin misra wanda zai dalilin tafiyar mulkinsa zai canza alƙiblar ƙasar zai canza addinin ƙasar zai canza tsarin rayuwar mutanen ƙasar to shi kuma shi ake bi in har wani zai zo ya rushe tsarin da shi ya gina mutanensa a kai kun ga sai inda ƙarfinsa ya ƙare saboda haka daga nan yasa ake yanka ‘ya'ya maza duk ‘ya'yan da aka haifa musamman da yake bokan sun ce masa a cikin ‘yan bani isra'ila saboda haka aka je aka saka ‘yan gangane kullum ana inspection a gidajen in an ga mace mai ciki za a yi mata awu a dubi girman cikin wata nawa ne ana zuwa ana duba ta lokaci lokaci har lokacin da za ta haifu in ya mace ta haifa a bar mata kayanta in ɗa namiji ta haifa a yanka shi haka fir'auna ya dinga yi yana yanka mutane a cikin wannan yanayin Allah maɗaukakin sarki ya kaddara aka samu cikin annabi Musa kuma aka haife shi shine Allah yake cewa a mahaifiyarsa fa in kifti alaihi eh na'am fa idza kifti alaihi ko haka ne in kin ji tsoro akan ɗanki za a yanka shi wato Allah ce fa'e fil yammi haka karatun yake ko ki je ki jefa shi a cikin kogi to in ba Allah ba wannan magana ina hankalin dan adam zai iya daukan ta tana jin tsoro fir'aun ne yanka sai aka ce ta dauka ta ta jefa kuma a kogi ina ga ku gane ku ko ai an yi gudun gara ne an ta da zago ki saka shi a akwati bayan jinjiri ne sabuwar aihuwa ba zai iya miƙarinsa ya bude akwatin ba ki sa shi akwati aka ce ki sa shi a cikin attabut cikin akwati falki filiyami ki je ki jefa shi a kogi kuma Allah ya ce mata inna radduhu ilayki zan kuma da fala ta kafi wala ta hazani karki ji tsoro karki bakin ciki inna radduhu ilayki zan dawo miki da dan naki ko waja'iluhu minal mursalin ko kuma zan sanya shi a cikin manzanni to kaga ba Allah ba in ba gagara ba dau babu wanda ya sa wannan aikin ita ba ce ta ta yi ba ba galace ta boye shi ban Allah ya kaddara fir'auna zai same shi same shi yanka shi to kuma da Allah ya tashi nuna mata iko sai ya zama ma an mata abin da ma hankalin nata kuma duba zai ya dauka ba don an tsince shi kuma sai a kashe gidan Firauna kaga in in yankan take jin tsoro yanzu to yanzu yana hannun ma mai wato kwamandan yankan to haka Allah ya raya annabi Musa a gidan Fir'auna ya ci tuwansa kuma in ya girma ya zo ya sanadin halakarsa to a wannan zaman cikin abubuwan da yake faruwa annabi musa yana nuna wasu halaye da ɗabi'u wanda suke wato wato irin abin da ake cewa kawarikul ada abin da ɗan adam bai saba gani ba abin da bai saba gani ba shi yasa kullum in ya fito fir'aunan sai ce ni yaran nan banna san kallon sa ya kira matar sai ce ke dauke shi domin karfin zaman sa a gidan fir'auna karfin matsayin matarsa a gunsa don ita ce tace za mu rike shi a sa'an yan fa'ana da sannu zai amfani mu in girma tunda mu ba mu taɓa haihuwa ba aure take da huwa ladan ko ma mu rike shi da ana mana gorin ban mu da da mun ji tashi a gidan mu haka zamu na cewa dan mu ne to shine Allah ya kawo shi gidan a malamai suka ce ya ci tuwon kafiri kuma ya hallaka kafiri to nan a wannan zamansa a gidan aka ce wata rana ya kama gemun fir'auna da ya rike gashi dai dan yaro ne dan shekara biyu amma sai da ya tuntsuro shi akan kujera to wannan ya tayar masa da hankalin sai ce wannan yaro dole yau zai bar gidan ta ce yaro ne mutumin da ba zai iya bambanta tsakanin tsakuwa da garwashin wuta ba ma ya ce to a kawo a kawo dibino a kawo garwashin wuta annabi musa mika hannunsa zai dauki dibino malaika jibril ya tura hannunsa ya dauki garwashin wutar ya danna a bakinsa to da yasa shine ta kona masa harcensa shine ya tashi da allasgatu likitar baki likitar baki bai ya iya faɗan ra kun san mai rikita zan baki wanda ba zai iya faɗan raba ko yawwa maimakon ra sai ya ce mata la to sai tashi da wannan dan gura gura shi ya sa da ubangiji ya ce ya je wa'azi a fir'auna sai yake cewa wa wake haruna wa afsahu minni lisanan ai ga dan uwana annabi haruna ya fi ni ma kyakkyawan magana zai hu magana a fahimce shi sama da ni to sai yau da annabi musa ya zo gurin fir'auna da ayoyi da ya ga mutanensu za su fahimci annabi musa su bi shi to cikin sukar da yake masa bayan ya nuna musu matsayinsa cewa shine sarki obaron sarki a yankin misra gaba daya sannan kuma shi yake da dukiya dan daga cikin dukiyarsa gashi har teku ne ma take bi ta karkashin katangarsa ta karkashin fadarsa sannan shi yake da kaza shi yake da kaza a hada shi shi yanzu da wannan walakantaccen annabi Musa mutumin da yake talaka ne bai da kuɗi mutumin da yake mai rauni ne ba mai mulki ba sannan yace wato wala ya kadu ibin mutumin da ma ba zai iya fitowa cikin jama'a ya bayani dalla dalla a fahimci bayaninsa ba yana da yana da rikitaccen baki to yanzu wannan rikitaccen baki ma abin suka ne yawa to shine a yake cewa wato alkhairun min hadha yanzu ni ne na wannan alkhairi wato alladhi huwa mahirin wanda yake mai rauni walakantacce wala yakadu ibin mutumin da ba zai iya yin wato bayani ba to shine Allah yake cewa falawla ulqiya alaihi ka karanta falawla ulqiya alaihi asawiratu kai ina ma da za a wato in gaskiya yake ya cikin maganganun fi fir'auna fa yake bada kenan falala ulqi alai asawiratun ko ko aswiratun a wata qira'a wato ina ma da in gaskiya yake shi annabi ne wato a aiko masa munduwa ko kuma kambe irin hular sarakunan nan wato ta da, da, suke a zamanin a zamanin da wato a aiko masa wata hular kwano ta zinariya wato ta sarakuna ita ce asawira min zahabin wato ta zinariya a aiko masa ita mu gani eh ya rika sawa Allah ya nada shi shine annabi amma kurin ya fito a cikin irin wannan shigar da kowane talaka ma irin ta zai kuma yace shine annabi an aiko shi wato Allah yake cewa sai ya sake cewa auja a ma'ahu mala'ika ko kuma mala'ika ya zo wato muqtarinin yana tare da shi duk inda za su shiga yana goya masa baya in yace ni manzon Allah ne Allah ne ya aiko ni mala'ikan yace eh ni shaida ne wato ko kuma Allah haɗa shi wato da mala'ika ya zama mutare na ma'ana mutatabi ne shahadu na bisirki ya zo yana bayani yana gaskata abin da annabi Musa ya faɗa Allah ya ce fastakaffa qaumahu fada'u innahum kanu qauman fasiqin cikin irin wannan maganganun da shi Fir'auna yake yi Allah ya ce fastakaffa qaumuhu sai ya dauki hankalin mutanansa sai ya fizgi hankalinsu saboda mutane malamai suka ce wa inna fil kalami la sihirun cikin magana akwai sihiri idan mutum ya iya magana yanzu ya dauki hankalinka saboda haka ya dinga jijjiro irin wa'ina maganganun take kuma sai ya dauki hankalin mutanensa Allah ya ce fa ata'u sai suka biye masa ma'ana wato su ma sai suka goyi bayan karyata wato annabi Musa alaihi salam Allah ya ce innahum kanu qauman fasiqin lalle wa'annan mutane mutane ne wanda suke wato fasikan mutane na'am falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in faja'alnahum faja'alnahum salafan wa masalan lilaki Allah ya ce falamma asafu asafuna yayin da suka wato wato wato bakanta mana ne da irin wa'annan maganganun da kafircin su asafuna ma'ana azabuna yayin da suka fushinta mun ji ubangiji yace in takamna min sai muka kama su da azaba fa garaqnahum ajma'in sai kuma muka dilmiyar da su wato a teku gaba ɗayan su Allah ya ce faj'alnahum salafan sai muka sanya su sun zama wato labari sun zama mutane wanda suka shuɗe wato masala wa masala lil akhirin sai zama labari kuma a mutane da zuwa karshe yanzu mu ne na karshe mu muka zo yanzu abin da fir'auna da mutane suka yi labari muke sha yanzu yawa sun zama mana labari domin mu ɗauki darasi a cikin abin da yawa kana ga fir'auna da mutanensa Allah yake cewa sannan sun zama salafu wato labarin da ya riga ya wuce ma'ana sun zama jama'a ne waɗanda suka wuce ai sabiqina waɗanda suka wuce ibratan abin saba misali wa masalal akirina wato kuma misali ne ga mutanen da zo bayan su ya tamassaluna bi hali in sun misaltu da halin su to su ma abin da ya same zai same su wato fala ya kaddimu na ala misal af'alihim jan kunne ne da Allah yake wajen faɗan irin wannan labarin dan kada mutane su koyi da irin abin da wa'annan mutane wato suka aikata na'am ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسجون نعم وقالوا أآلهتنا خير منه نعم.
ما ضربوه لك إلا جدلا نعم.
بل هم قوم كسمون dalilin saukar wannan aya lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da falinsa innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam cewa da ku da abin da kuke bautawa kuma bayan Allah hasabu jahannam wato makamashi ne na wutar jahannama to da Allah ya saukar da wannan aya sai mushrikan maka suka ce a inda haka ne mun yadda mun yadda mun yadda mun yadda Allah ya ce da ku da gumakanku da kuke bautawa makamashi ne na wutar jahannama sai suka ce sun yadda shine Allah yake cewa wala madribanu maryama masalan tuna yayin da suke saba misali wa annabi Isa dan Maryama wato menene misalin mushrikai cewa suke da Allah yake cewa innakum mata abuduna min dunna hasabu jahannam ku da abin da kuke bauta kuma bayan Allah wato wuta jahannama makamashin wuta jahannama ne sai suka ce radina ai mun yadda an takuna alihatuna gumakan namu ba Isa tare da annabi isa wato su zama kama shi mutar jahannama li'annahu ubida min dunillah ai annabi isa ma an bauta masa wato kuma bayan Allah a malam yake cewa lokacin da aka saukar da wannan aya abdullahi bin zab'ari wato kafin ya musulunta ya musulunta amma kafin ya musulunta shi wannan abdullahi bin zab'ari wato mutum ne wanda yake da yake da zaƙin bakin magana mutum ne wanda yake da zaƙin bakin magana kamar irin maganganun da fir'aun yake yi wa mutanensa to da aka sauka shi yana cikin mutanen makka kuma mutum ne wanda yake yana da jama'a a bayansa sai da ya ji wannan aya sai ce a haza da na wali alihatina to wannan wato ayar ya muhammadu a mu kaɗai ne da gumakanmu amli jami'il umam ko kuma du al'umma ne idan sun bauta mu wani abu da su da abin da suka bauta wuce jahannama za su je ko kuma a iya mu ne wani ayar ta sauka a iya mutanen makka da suke bauta ma gumaka sai annabi sallallahu yake cewa huwa lakum wa li alihatikum wa li jami'il umam ai ta sauka akan ku ne da gumakan ku da kuma dukkan al'umman da suka bauta ma wani wanda ba Allah ba to shikenan sai shi wannan ibn zam'ari yace kad kasamtuka wa rabbil ka'aba to yau kan mun yi rinjaye akan ka mun yarda da wannan jayayya kuma ka sani yau kan mun yi rinjaye akan ka sai yake ce masa alaisatin nasara ya abaduna masiha sun yanzu kiristoci ba sa bauta wa annabi isa ne wal yahudu ya abuduna uzair yahuda suna bauta wa uzairu wa banu mali ya abuduna mala'ika su ma banu mali wasu nau'i ne na mutane su kuma suna bautar mala'iku ne fa in kana haula fi nari in dai har da isa da uzairu da mala'iku za zama su ma makamashin wutar jahannama to faqara dina mu ma mun yadda an na kona na hannu wa alihatina ma'ahum don mu da goma kana ba zama muna tare da su fasakata in ci zarar wahayi manzo Allah sai ya shiru yana jiran zuwan wahayi fa zannu annahu wato wato alzama hujja sai suna zato kamar sun lazumta sun kada manzon Allah ne sun lazumta masa hujja sai suke zato wato sun kada annabi sallallahu alaihi wasallam fa zahiku sai suka fashe da dariya wato wato suka daga muryoyinsu shine ubangiji sai yake cewa wala ma durubanu maryama masalan tuna yayin da kafirai suke sabawa annabi isa dan maryama wato misalin wato idza qaumuka minhu yasudun cewa sai ga mutanen ka suna dariya wai saboda wannan magana da aka faɗa na cewa wai annabi isa da uzairu da mala'iku ai su ma an bauta musu to tunda an bauta musu da su da masu bautar su da masu bautar gumaka da mutanen makka su ma da za su bi gidan wuta sai ga su wai suna dariya wai sai Allah ya ce wa qalu cewa suke yi alihatuna karum amhuwa wai gumakanmu su suka fi ko annabi isa saboda haka fanar da mun yadda an ta kona alihatuna ma'ahu gumakanmu su zama tare da annabi isa Allah ya ce ma zarabuhu laka illa jadala ba komai yasa suke saba maka wannan misali ba illa jadalan sai husuma sai wato tsaurin kai da jayayya wadda ce akan ƙarya malamai suka ce ai ubangiji da ya tashi waccan aya cewa innakum wa ma ta'buduna aka zo da sigar ma ma kuma kullun ana sake ta ne ligairil aqili in ana magana da abin da ba shi da hankali shine ake amfani da kalmar ma shi yasa Allah ya ce innakum ku masu bautar gumaka wa ma ta'buduna da abin da kuke bauta kaga annabi Isa bai shigo ciki ba Uzairu bai shigo ciki ba mala'iku bai shigo ciki ba kuma ma bil hasali su wa'annan an bauta musu da yadda su ne ba bauta musu daidai ba san ma an musu bauta ba shekara nawa bayan wafatin annabi isa shekara nawa bayan wafatin uzairu saboda haka wayanda ake musu bautar ba su san ma ana musu ba kaga kenan in a adalci a tunani na hankali ne ma ai ba za ka saka su kuma ba za ka ba mutumin da ba a yin abu da yaddarsa kuma ka dora masa wato laifi ba shine Allah yake cewa ma zarabuhu laka illa jadala ba komai yasa suke wato saba maka wannan misalin su shigar da annabi isa da uzairu da mala'iku a cikin masu bautar gumaka a cikin wannan magana ba wato illa jadalan sai dai tsaurin ka shine kusumatan bil batil sun yi wannan ne la'allahum wato cewa ko su wato abin da suke bukata na daukar hankalin mutane mutane zai yiwu suka ce anna ma ligairil aqila ai da Allah ya ce inakum wa ma ta'buduna wannan ma din ligairil aqila ana suke ta wanda ba shi da hankali ne wato kaga kenan ashe bata shafi annabi Isa ba bata shafi mala'iku ba bata shafi wato uzairu ba Allah ce bal hum qaumun kasimun lalle su mutane ne masu yawan jayayya shadidul kusuma masu tsananin jayayya wanda yake wato ba su da tunani a cikin sa in huwa illa abdu إن هو إلا عبد ننعمنا عليه نعم.
وجعلناه مثلا لبني إسرائيل نعم.
ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون نعم.
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون نعم.
هذا صراط مستقيم Allah yake cewa in huwa shi annabi Isa da suke so su sashi a cikin wannan hidimar karfi da yaji ba kowa bane illa abdu face bawa inji ubangiji an amna alaihi wanda muka yi masa ni'ima wato da bashi annabta waje annahu muka sanya shi wato ya zo shi ba tare da uba ba masalan li bani isra'ila abin saba misali ga yan bani isra'ila ay kal misli garabati kamar da yazo da, da wato wato wato tsarin annabi isa tsari ne wato wanda yake ba saba ganin sa ba uwa ta haifi da babu uba babu namiji wannan wani tsari ne wanda ba saba ganin sa ba in wannan an ce wato algaraba ne bakon abu ne to ai akwai abin da yake agrab da ya fi wannan bakunta menene ya fi wannan bakunta shine wato samar da annabi adam alaihi salam shi annabi adam ai ba uwar ma ba uban Allah ya sadar da shi kamar da aka sadar da hawa'u da uba kuma babu uwa to haka annabi isa kuma aka samar da shi daga uwa wato babu uba to ubangiji yana nuna wato girman ikonsa ne shi yasa wato yake cewa ai shi annabi isa ba kowa bane illa abdun an amna alaihi bawa ne da muka yi masa ni'ima waje Allah masalan muka sanya halittarsa misali ne libani Isra'ila ga 'yan bani Isra'ila wato dan su wato su fahimci girman ikon Allah m- wato wanda yake da ikon aikata abin da ya ga dama Allah ya ce walau na sha'u inda mun ga dama la ja'alna minkum da mun sanya wato canjin ku ku yana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne da mun sanya canjin ku wato mala'ika wato wanda za a aiko manzan wato sai ya zama mala'ika amma a ka'ida a duniya Allah ba zai aiko mala'ika ba sai in mutanen da suke cikin duniya din mala'iku ne domin idan dan adam Allah bai halicci idan dan adam yana da karfin da zai iya kallon mala'ika kuma ran nan idanun ya kwana ba duk idan da ya bude idanun sai ga mala'ika to ran nan kam to shikenan tafiyarsa ta rayuwarsa duniya ta riga ta kare ran nan kan sai dai waye gari a lahira to shine ubangiji yake cewa walau na sha'u inda mun ga dama la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi da sai mu sanya ku ku da kuke wato wato cikin duniya nan mala'iku ne ya khulufuna za su maye ku ma'ana sai mu halakar da ku sai mu zuba mala'ikun yawa su kuma mala'iku wato halitta ce wanda yake mai biyayya Allah ya ce suna bin umarnin abin da Allah ya musu umarni sannan kuma wato ba sa saba umarnin ubangiji su kuma suna bin aikata abin da Allah ya musu umarni shine Allah yake cewa a inda Allah ya ga dama da ya musanya ku canjin kuɗin ya zo mala'iku wato su mai muku wato a bayan ƙasa innahu la'ala innahu la ilmu sa'afu wa innahu karar daga Allah ya ce wa innahu la ilmun lisa'ati ai zuwan annabi Isa wato la ilmun lisa'a wato alama ce wato ta tashin alkiyama amma suka ce lokacin da ya zo sauka saukowar annabi Isa yana daga cikin wato alamomin tashin alkiyama kuma annabi Isa zai sauka ma bayan dujal ya zo don shi zai kashe dujal wato zai karya cross zai kuma yaƙi wato wato kiristoci da suke da da'awar Allah uku duk zai yaƙe su saboda haka Allah yake cewa fala tamtarun biha kada ka zama kana daga cikin masu shakka ko kokwanto dangane da zuwan alkiyama wattabi'uni wato ka, ka gaya musu wato ku yi min biyayya wajen kada ta ni haza siratun mustaqim wannan wato ita ce hanya madaidaiciya na'am ولا يسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ubangiji ya ce wa innahu la ilmu li sa'atin nan wajen tafsirin wannan ayan ba malam hasan da malam qatada da sa'id bin jubair wato suke cewa ai ana nufin alqur'ani ne su ana tafsirin kenan wadansu malaman suka ce ana nufin annabi isa ne tunda an koro magana annabi isa ne sai Allah ya ce wa innahu wato la ilmu li sa'a cewa shi annabi isa wannan hakurin damirin annabi isa ne suka ce shi wasu kuma suka ce a wannan damirin alkur'ani ne ana nufin zuwan alkur'ani wato alama ce ta tashin alkiyama domin shi ne littafin da za a saukar a ƙarshen wato littattafai daga shi babu sauran littafin da Allah zai saukar kuma za a saukar da shi akan annabin da yake shi ne annabi manzo wato na ƙarshe daga cikin annabawa da manzannin da Allah zai aiko katimin nabina shine cikamakon annabawa shine kuma wato imamul mursalina shine suke cewa li annahu yadullu ala qurb maji'i sa'a domin sau zuwan alqur'ani wato yana nuna wato kusatowar sa'ar alkiyama aw bihi ta'lamu sa'a ko kuma wadan suka ce shi alqur'ani da shi ake gane alkiyama ta yi kusa wato a cikinsa ake samun ilimin wato zuwan sa'ar alkiyama wa ahwaliha da halayenta wato wa awaliha da kuma tsorace tsoracenta abdullah bin abbasin da mujahid da malam dahad da malam sudi da katada suka ce innahu khuruju isa alayhi salam ana nufin fitowar bayyana annabi isa ne wato wazalika min alami sa'a bayyana annabi isa ko dawowarsa yana daga cikin mafi girma daga cikin alamomin tashin alkiyama li'anna laha yanzuluhu min as-sama'i qubayl qiyam sa'a dan Allah zai saukar da annabi isa daga sama dab da tashin alkiyama kama anna kuruja dajjal min alami sa'a kamar da shi ma bayyanan dujal yana daga cikin alamomin tashin alkiyama wato abdullah bin abbas da abu huraira da malam qatada da malik bin dinar da bahak su in sun zo karantawa cewa suke wa innahu wato la'alamul lisa'ati ai annabi isa alama ce ta sa'ar alkiyama wato alama ce ta sa'ar alkiyama a ikirima ya fito da hadisi a shi kuma wa innahu wato lil ilmu bi sa'a yake cewa a nasu kira'an abdullahi bin mas'udin ya rawato hadisi cewa a daren da aka yi isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya haɗu da annabi ibrahim alaihi salam ya haɗu da annabi musa ya haɗu da annabi isa alaihi musallam fatazakaru sa'a sai suka tattauna da waɗannan manzanni wato sa'ar alkiyama wato fabada obi ibrahim suka fara da annabi ibrahim fasalu suka tambaye shi game da sa'ar alkiyama falam yakun indahu min ha ilmun sai ya ce ba shi da ilimi suka ce annabi ibrahim kai zaka fara mana bayani me ka sani game da sa'ar alkiyama yaushe za ta zo yaya za a yi yaya za a yi in ta zo ta thumma sa'alu musa annabi ibrahim ya ce musu a ni ba da ilimi akan sa'ar alkiyama sai suka tambaye annabi musa alaihi salam falam yakun indahu minha ilmun shi ma annabi isa sai ya ce musu shi ma bashi da ilimi wato farar da su'al wato farar da hadisa ila isa ibn maryam sai suka mai da magana gurin annabi isa dan maryama suka ce to kai annabi isa me zaka fada wato game da tare alkiyama qala sai ya ce qad uhida ilayya mu a littafin mu lalin jira amma Allah ya mana alƙawari fi ma duna wajabatiha wato wato cewa za a ji wata ƙara wannan karar da za ta zo wato ita ce alama fa amma wajabatiha amma karar fala ya alamuha illa Allah azza wa jal ba wanda ya santa sai Allah yaushe za ya karar ya ya karar take me ya sakamakon bayanta Allah ne kada ya sani to annabi Isa ya dan samu dan ilimi karan kenan game da wato tashin alkiyama wato fa zakara furujar dajjali sannan sai an baci bayyana dujal kala ya ce wato fa'unzila fa'ukutulhu sai ni kuma bayan dujila ya sauka sai ni ma in sauka sai in kashe shi wa zakar hadisa ya ambaci wannan hadisi kamar da ibn maja ya fitar da shi a hadisi ya zo a sahihi muslim inda manzo Allah yake cewa fa baina ma huwa ya'ni almasih dajjal wato bayan dujal ya bayyana inji manzo Allah kenan ya ce is ba asallahu masiha ibn maryama sai Allah ya aiko annabi isa dan maryama fa yanzulu indal manaratul bayda ash-sharqi sai sauka a wajen wata manara wato farar manara a gabashin duniya a can gabashin dimashq wato wato wani guri uh, wani guri ne a wajen dimash a nan zai sauka wadi an kafai shi ala ajni hatil malakai ne zai sauka ya ɗora tafukansa guda biyu akan fukafikin mala'iku guda biyu wannan hannun yana kan fifiken mala'ika ɗaya wannan hannun yana kan fifiken mala'ika guda ɗaya haka za su sauka da shi ya ce za ƙaƙa rasahu in suna sako da shi in annabi isa ya kaɗa kansa ƙaƙara sai ka ga wani abu yana ɗiga wai za rafa'ahu in ya ɗaya kansa ta haddara min jummanin kallu'ulu sai wani abu kamar gumi yana zuba amma sai ya ga wato kamar ruwan lu'ulu'i ne yana haske fala illa lil kafiri yajid riha nafsahu illa mata wannan abin da yake ɗiga a cikin annabi isa wato yana wani kamshi to amma kafiri ba zai ji wannan kamshin ba sai ya faɗi ya mutu a lokacin wa nafsuhu yantahi haisu yantahi tarfu a numfashinsa yana isa inda idanunsa yake kallo shi annabi isa alayhi salam fa yatalubuhu zai nemi duk inda duje da yake hatta yudrika bi babu luddin zai same shi a wani guri da ake ce masa luddi a bakin kofar luddi din wato fa yatalahu anan zai kashe shi kamar da shi imamu sura ya kawo wannan hadisin imamu malam sa'alabi shi ma ya kawo hadisi da malam zamakshari da wasu su daga cikin malamai sun rawaito hadisi daga abu huraira Allah ya yarda da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu da isa ibn maryama alaihi salam min samai annabi isa dan maryama zai sauko daga sama ala saniyatin min al-ardh muqaddasa wato ta wata kofa wato a ƙasa mai tsarki ita ce ƙasar Qudus wato yuqalu laha afiqu ana kiran wannan wurin sunan afiq bainal mumassarataini wato zai sauka tsakanin wasu manyan dutsuna guda biyu mulmulallu wa sha'ari da asuhu a lokacin gashin kan annabi isa da hinun an shafa masa mai wa biyadihi hirbatu hannunsa kuma wato akwai wani wato kamar takwabi ya qatul bi haddajal wanda zai kashe dujal da shi fa ya ati baitul miqdas sai ya je baitul miqdas wa nasu fi salatil asri a lokacin wato mutane suna cikin sallar la'asar wal imamu ya umma bihim a lokacin limamin su yana musu jagoranci zuwan annabi isa fa ta'akkalu imamu liman sai ya rika yowa baya fa yuqaddimuhu isa wato sai ya gabatar da annabi isa wa yusalli sai annabi isa ya tura limamin wa yusalli kalfahu ya salla bayan sa ala shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mai katul kanazir sannan ya kashe alhazir wa ya kashe saliba ya karya cross wa ya karibul biya ya rusa coci coci wal kana'is gurin bautar kiristoci da kuma wato gurin bautar yahudawa wa ya katalon nasara zai kashe kiristoci wato illa man amana bihi sai dai wanda suka yadda wato shi annabi isa bawan allah ne manzon allah ne ba dan allah ba ba allah ba amma duk wanda yake da wannan da'awar to zai zai yake shi duk wanda ya ce allah uku ne to zai yake shi sai wanda ya yadda annabi isa bawan allah ne sannan kuma manzon allah ne Khalid ya rawato hadisi daga Hassan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-anbiya wa ikwatu su annabawa dukkan su yan uwa ne lil allati wato ƴaƴan ummomi wato ummahatu mushatta kowa uwarsa daban wato wadinuhum wato wahidun amma addinin su ɗaya ne wato ƴaƴan ummomi ne kowa man sa daban man sa daban man sa daban man sa daban wato shari'a kenan amma uban su ɗaya ne shine tauhidi kowa ya zo da kalmar tauhidi kalmar kaɗe ta Allah amma ko kowa da irin shari'ar sa wanda ya zo da shi sai manzon Allah yake cewa wa ana aulan nasi bi Isa ibn Maryama aini ni na fi cancanta a gurin mutane sama da Isa dan Maryama innahu laysa baini wa bainahu nabiyyun lalle babu annabi tsakanina da annabi Isa wa innahu awwalan nadil shine farkon wanda zai sauka daga sama ya kasir saliba ya karya kuros wa ya katula kanajira ya kashe alhanzir wa ya katula nasa al islami ya yaƙi mutane wato sai sun shiga musulunci malam mawardi yake cewa haka a wato annabi isa an qaumin annahum qalu idza nazala isa waɗansu malamai suka rawaito suke cewa in annabi isa ya sauka wato rufi'at takalifu wato sai ya ɗauke wa mutane wato takunkumin shari'a li Allah ya kuna rasulan wato ila zalika zamani dan annabi isa din ya zama shine manzo amma dai a ƙarƙashin shari'ar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai hukunci da alƙur'ani ya murhum zai umarci mutane wato hukun wato su bi doka daga wajen Allah wa in hawan kuma ya hana su wannan dai wato kaɗan daga cikin maganganun da malamai suka kawo don gani da tafsirin wannan aya wato wato wadda wadda ubangiji yake bayanin abin da su mutanen makka suke saba misali wa annabi Musa wa annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa in ya ce wato Allah zai kona su a wuta da su da gumakansu da kuma duk wanda aka bauta masa kuma bayan Allah to sun yadda annabi Isa ma an bauta masa sannan kuma wato a tafsirin wannan aya da Allah ke cewa wa innahu zuwan annabi Isa la ilmu lisa ai alama ce ta wato sar alkiyama falatun tarun na biya Allah ce to karka shakka da ita lalle alkiyama za ta tsaya wa tabi'u ne ka umurci mutane wato ka gaya musu su kade ta ni ha za su radin musagim wato wannan shine hanya wadda take madaidaiciya wala su naka ko Allah ce wala su naka shaytan lalle kada ka bari she wala su kuma shaytan kada ka bari kada ku bari shaytan ya kautar da ku gabarin addinin Allah innahu lakum adu mubin lalle ku sani shaytan wato abokin gaba ne a gare ku mabayyanin gaba falamma ja'a isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayyana lakum bara alladhi taktalifuna fi fataqullaha wa adiun inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu هذا صراط مستقيم فكتالف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم ubangiji yake cewa a wala su danna kuma shaitan kada ku bari shaidan su ju shaidanu su shaidan ya juyar da ku innahu gabanin addini innahu lakum adu mubin lalle shi abokin gaba ne a gare ku mabayyanin gaba Allah ya ce wala ma ja isa bil bayyinati to na yayin da annabi Musa annabi Isa alaihi salam wato ya zo wa mutanansa bil bayyinati da hujjoji shine da mu'jizozi da kuma wato shari'a kala ya ce musu karje tukun bil hikima na zo muku da annabta da shari'a a cikin littafin linjila wali ubayyana lakum ba'd alladhi taktalifuna fihi na zo kuma muku bayanin wato shashan abubuwan da kuke sabani a cikinsa na daga hukunce-hukuncen littafin a taura wato min amur dini game da wato da lamarin addini wa gairihi da waninsa fa bayyana lahum amr din annabi isa ya rinka musu bayani lamuran addini Allah ya ce fattaqullaha sai annabi isa ya ce musu ku ji tsoron Allah wa uni wato ku min biyayya inna Allah huwa rabbi ku sani Allah shine ubangiji na wa rabbukum shine ubangijin ku fa'buduhu to ku bauta masa haza siratun mustaqim lalle rukun Allah shi shi kadai a matsayin abun bauta wannan ita ce hanya wadda take madaidaiciya faktala fal ahzabu amma kafirai sai suka sassaba suka sassaba min bainihim wato bayan annabi Isa ya tafi ko kuma eh, bayan annabi Isa ya tafi sai suka rarrabu wasu suka ce annabi Isa shine Allah wasu suka ce wato a'a Allah daban amma annabi Isa dan Allah ne wasu suka ce a'a wato wato annabi isa allah daban annabi isa allah maryam ita ma allah su ne masu dawa salisu salasa akwai waɗanda suka tafi akan wato addini wanda yake mai kyawu annabi isa bawan allah ne manzan allah ne allah ne aiko shi wa'annan ba su dewa daga baya ma wa'ancan ɗin da suke da'awar wato allantaka a annabi isa da mahaifiyarsa yaƙar waɗannan su kai suka kashe su shine ubangiji yake cewa yake cewa inna allahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratul mustaqim faktalafa al-ahzab bayna sai wato jama'a daga cikin wato mabiya annabi isa sai suka sassaba a tsakanin su amma bayan mutuwar annabi isa suka saba fi isa game da lamarin isa a huwa allah allah ne au ibn la ko dan allah au salu salasa ko kuma ɗayan alloli guda uku allah ce to fawailul lil ladzina zalamu kalmar azaba ta tabbata ga waɗanda suka cuci kansu da kafirci cikin abin da suke fara suke jingina wato wato annabi isa wato kalmar azaba min azabi yawmin alim na daga azaba rana mai dadi ce azaba ranar lahira wato ta tabbata gare su to Allah madaukakin sarki shi shi kade ne kuma shine wato abin bauta shine ubangijin annabi isa shine kuma ubangijin wato wato mutanen annabi isa saboda haka jinginawa annabi isa allantaka wannan ba da yardar annabi isa bane kuma yana daga cikin abin da daga ba zai zo wato ya in Allah ya dawo da shi wato a ƙarshen duniya Allah ce hal yanzuruna hal yanzuruna illa sa'ata an tatiyahum bagatatan wa hum la yash'urun hal yanzuruna shin wato su wa'annan kafirai ba abin da suke jira ne illa sa'a sai dai sa'ar alkiyama an tatiyahum wato ta zo musu ba abin da suke kira sai sa'a ta zo musu bagatatan wato babu shiri shine fuja'a wa hum la yash'urun wato alhali ba su yi aune ba kurin su ga alkiyama ta tsaya in wannan suke jira to wannan din kuma wato za ta zo musu na'am الكلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين na'am ubangiji ya ibadi يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ubangiji yake cewa al'akin la'u wato waɗanda suka yi soyayya suka yi zumunci abokane in kaga dama ka ce abokane wayanda suka zauna tare suka yi zumunci wato wato zumuncinsu yakan yi tasiri wajen wato amfanuwa a ranar alkiyama amma dole sai zumuncin da aka yi shi bisa tsoron Allah shi yasa Allah yake cewa al'akillahu yawma izin abokane da suka yi zumunci tare wato a ranar alkiyama ba'dhum li ba'dhin aduwwun shashe abokanan gaba shashe ne illal muttaqun wato sai dai illal muttaqina sai dai waɗanda suka yi wato soyayya su da zumuncin su karkashin tsoron Allah Ah, amma al'akillahu anan ubangiji yana nufin wanda suka yi soyayya bisa saban Allah ne ma'ana al'akillahu alama asiyatin fid duniya waɗanda suka yi zumunci amma bisa sako abokinka ne amma abokinka ne na harka kullum kuna haɗuwa a dalilin wani sabo da kuka wato kuka ɗauka kuke yi ko tafiya gurin wasanni ko kuma wasu ayyuka na saban Allah wanda wannan shi ya haɗa ku to ranar lahira kai da wannan abokin naka abokanan gaba ne a filin alkiyama yawwa shi yasa Allah yake cewa yawma idza ranar alkiyama ba'dhum li ba'din aduwwun shashi suna gaba da shashi illal muttaqina sai dai masu tsoro ala ma'ana al mutahabbina fillahi ala ta'ati waɗanda suka yi soyayya bisa lar ubangiji fa innahum azziqa'un wayannan ka abokane ne za a ce musu ya ibadi la kafun alaikum al yawma wala antum tahzanun ya ku bayina a yau ba ku da tsoro ba ku da bakin ciki to soyayya shi yasa ake so mutum ya zabi so ya zabi aboki domin shi aboki yana da tasiri wajen abokantakar wajen mu'amalantar aboki wai bahaushe wajen nuna wato yadda mutum yake koyi da halin abokinsa sai yake cewa wai a menene karin maganan da bahaushe yake bara zama da madaukin kanwa ko yakan kawo farin kai yakan kawo farin kai saboda me saboda in abokinka mutumin kirki ne to zama da shi zai amfane ka amma in abokinka mutumin banza ne zama da shi zai cuce ka yawa ko kange kai ya rage maka ambaton Allah ai ya cutar da kai to malai yake cewa a Abdullah bin Abbas da Mujahid da wasu daga cikin malamai da malam nukash suka ce wannan ayan ta sauka tana magana akan wato umayya ta bin kalafin ne wato aljumahi da kuma ubata bin abin mu'aitin su abokane ne kuma manya-manyan kafirai ne a cikin wato mushirikan makka a wannan lokacin wato sun haɗa kai aikinsu banda cutar da musulunci da cutar da annabi babu abin da suke shine wato mala yake cewa sun kasance abokane ne shi uqubatu yakan je wata ya zauna tare da manzan Allah sallallahu mun gane ko wato sai Qurayshawa suka ce qarsa ba uqbatu bin abi mu'aytin a sai su mushrikan maka suke cewa ai uqbatu bin abi mu'aytin shi ma yanzu Muhammad ya fara daukan hankalinsa mun ga yana zuwa gurin sa so yake so yake shi ma yanzu ya bi Muhammadu saboda haka suna so yana zuwa yana zama kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam kada shiriya ta same shi sai suke cewa ai Muhammad ya dauki hankalinsa sai shi umar ya bin kalafin ya ce masa wajahi min wajahi ka haramun ni da kai abokane ne na kuda kudu sai ce masa ni da ni da kai ba ni ba kai da fuskata da fuskata a haramun su sake haduwa suna faɗin irin wannan karin magana kan bahaushe ya ce ai ni ba ruwana da kai ko ba ni ba kai sai su ce wajahi wa wajahi ka haramun fuskata da fuskata haramun su sake haduwa wato ilaqitu muhammadan walam taful fi wajahi in kwa kana so ni mu zauna da kai lafiya to duk ran da ka da Muhammadu ka tofe yawo a fuskarsa in ba haka ba to ba ni ba kai ba fuska ta da fuskar ka haramun su zaki haduwa in dai ka da Muhammadu ba kai tofe yawo a fuskarsa ba wato shi wannan wata bin amin sai ya aikata abin da ya alkawari ma abokinsa zai aikata wato fa nazar nabi sallam manzon Allah kuma da yake lokacin nan ana cikin zaman tsoro ana cikin zaman tsoro musulmin ba su da ƙarfi ba su da ƙarfi ba su da gata sai Allah to sai manzon Allah sai yi alkawari yi bakanci cewa wato in Allah ya yarda da hannunsa zai kashe wannan kafiri da ya masa wannan abu na walakantarwa kuma Allah ya taimaki manzon Allah bai kashe kowa ba a badar sai wannan kafir shi kadai ya sare shi wato ya kashe shi wato a yakin bada sannan shi kuma Umar ya tafi kalaf ɗaya abokin nasa shi kuma a sauran yakukuwa da ake shi ma a kashe shi to wannan aya a kansa ta sauka malam sa'alabi a Allah ya dare shi ya ce wannan aya a yake cewa kana kalila ne wato mu'mina ne ta sauka tana magana akan abokanai ne guda biyu muminai da abokanai guda biyu kafirai fama ta ahadul muminina ɗaya daga cikin muminan sai ya rasu da ya rasu shi kuma cewa wannan ayan ta sauka tana magana akan waɗansu abokanai ne guda biyu da kuma muminai da abokanai guda biyu kuma kafirai kun ga ba waccan ne kenan kuma duko dan dama ita ayan alqur'ani za a zai iya yiwa ga dalilin saukarta kuma sai ta shafi wata matsala kuma duk daban to yake cewa sai ɗaya daga cikin abokanan nan muminan nan sai ya rasu da ya rasu sai ce ya rabbi ya ubangiji ya addu'a bayan ya mutu ya ce ina fulana kana ya amuri ne bi ta'atika ubangiji wane abokina da na mutu na bashi a duniya yana mun umarni maka da'a zai ta zai ce mutane alwala mutum masallaci mutane mutum gurin wa'azi mutane mutum gurin karatu mutane mu je gun jana'iza mutane mu je gaida mara lafiya kullun yana mu umarni da ayyuka na yi maka da'a wadata rasulika da yi wa manzan ka da'a wa kana ya amuru ne bil khairi ya kasance yana umurta ta da ayyuka na alkhairi wa yanhani ani sharri yana hana ni ayyuka na sharri wa yakbirni har ma yana bani labari an ne mulakika cewa ai za mu mutu mu sadu da kai ya rabi ya ubangiji to gashi yau na sa da kai fala tudilluhu ba'di Allah na rasu na bashi a duniya ni gashi abin da kai min na karimci ka sani aljanna to Allah kada ka tabatar da shi shi yana lahira yake wannan addu'a wa dan uwan nasa Allah kada ka tabatar da shi wahadihi Allah ka shirye da shi kama hadaita da kamar da ka shirye da ni wa akarimu kama akaramta ni Allah ka girmama shi ka karrama shi kamar da ka karrama ni wato fa idza mata khaliluhu mu'min jama'a Allahu bainahuma to shi ma wancan ran da duk Allah ya karɓi ransa sai Allah kuma sai ya hada su kaga abokantaka ta yi amfani kenan ta yi amfani amma sai waɗanda suke abokantakan nan wato a cikin harkar imani wato fa yaqulu ta'ala sai Allah ya ce li yuzni kullu wahidin minkuma ala sahibi wato kowa ya faranta wa dan uwansa ne shi yasa za a hada su a duniya suna hada basa rabuwa to in sun mutu ma a lahira sai Allah ya hada su sai a jawo kabarin wannan sai a kawo jikin kabarin wannan ta ƙasa ya zama suna haɗuwa suna jin daɗi suna faranta wa juna ne fa idza mata kaliluhul mu'min idan abokin sa mu'minin ya rasu jama'a Allahu bainahuma Allah sai ya hada su sai Allah ya ce li yusni kullu wahidin minkum ala sahibi kowa ya faranta wa dan uwansa ne fa yaqulu sai ya ce ya rabbi ya ubangiji innahu kana ya'muruni bi ta'atika ai shi yana mun umarni da da'aka wala ta rasulika da da'al manzan kawai amuru ne bil khairi wa yanhani an shari yana mu ummini da alkhairi yana hana ni shari wa yakbirni anni mulaqika kuma yana ban labari cewa ai zan sadu da kai fi kula ta'ala sai Allah ya ce ni'mal kalilu wa ni'mal aki wa ni'mal sahibu kana madalla da wannan abokantaka madalla da wannan yanwantaka madalla da wannan badadintaka kala wato wannan shi mai ruwayar hadisi ya ce wannan abin da zai shafi masu abokantaka akan tsoron Allah kenan to masu abokantaka akan wato kafirci fa ya ce wai mutu adul kafirina sai ɗayan kafirai kuma sai ya mutu ɗayan abokanai biyu wanda suke kan kafirci sai ya mutu idan ya mutu fai ya kuli sai ce ya rabiya ubangiji inna fulanan kana yanhani an ta'atika wannan nan da na mutu na bashi a duniya shi yake hana ni ne maka da'a wadata rasulika shi yake hana ni nabi manzanka wa ya'muru ni bishari yana umurta ta da aikin sharri wa yanhani an alkhairi yana hana ni aikin alkhairi wa yakbirni yana ban labari an ni gairin mulaki ka cewa ma ba za a mutu ban an mutu ba za a tashin alkiyama ba saboda haka babu gamuwa da kai fa as'aluka ya rabbi ubangiji ina roƙonka Allah ta hadi hibadi Allah kada ka shiryar da shi bayana Allah kada ka shiryar da shi bayana wa an tudillahu Allah ka batar da shi kama adlalta ne kamar da ka batar da ni wa an tuhinhu Allah ka walakanta shi a duniya kama kama kama wato a hanta ne kamar da ka walakanta ni a lahira fa idza mata kaliluhul kafir in wancan kafirin shi ma ya mutu qala Allah ta'ala lahum sai Allah ya ce musu la yuzni kullu wahidin minkum ala sai kowa daya ya je faranta wa dan uwansa ne sai a jawo shi a kawo shi kusa da dan uwan nasa fa yaqulu sai ce ya rabbi ya ubangiji innahu kana ya'muru ne bi ma'asiyatika ai shi wannan din da muke duniya yana umurta ta ne da saba maka wa ma'asiyata rasulika da saba manzanka wa ya'muru ne bi sharri yana umurta ta da yin sharri wa yanhani an alkhairi yana hana ne alkhairi wa yakbirni yana ma ban labari an ni gairu mulakika cewa ba za a mutu a hadu da kai ba fas'aluka ubangiji ina roƙonka an tu za a alaihi azab Allah ka ninka masa azaba fi qullahu ta'ala sai Allah ce bisa sahibu tur da wannan abokantaka wal aki tur da wannan yanwantaka wal kalil tur da wannan baladantaka kunta wanda kuke ciki fa yal'an kullu wahidin minhum ma sahibahu sai kowa ya la'anci dan uwansa kowa sai ya tsine wa dan uwansa Allah kuma sai ya ce a saka su a cikin azaba wannan malam ya kawo wannan kisa saboda ya nuna matsayin aboki wato akan hanyar Allah da kuma matsayin aboki akan hanyar sabon Allah shi yasa ubangiji yake ba mu labari anan yace al'akin la'u abokane da suka yi haduwa akan sabon Allah a gidan duniya yau mai in an je lahira ba'dhum li ba'dhin aduwwun shashin suna gaba da shashe ne illal muttaqina sai wanda suke abokantaka bisa tsoron Allah su kam za a ce musu ya ibadiya ku bayina la khawfun alaikum al-yawma yau ba ku da tsoro wala antum tahzanun ba ku da bakin ciki alladheena amanu bi ayatina sune waɗanda suka yi wato imani da ayoyinmu wa kanu muslimina suka kasance musulmai sai Allah ya ce musu udkhulul janna
udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yudafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها كالدون الله يجي سي أتي موسى وأنا أبو كني ودخول الجنة كشغا جدان الجنة أنتم وأزواجكم كودا إيالانكم تهبرون كنا ما سفرين تيكي wato tuhubarun ma'ana tasurruna wa tukuramun kuna masu farin ciki kuna ababen wato karramawa Allah ya ce yudafu alaihim bi sihafin min zahabin wa akwabi ana kewayawa kansu a gidan aljanna wato ana bisihafin da wasu kora ko akusa wato min zahabin na zinariya wa kwabin da kofuna wato jam'u kobin ne wa huwa ina ulla urwata lahu shi kofin aljanna ba shi da ba shi da makami ba shi da gulirikewa marika kofin gidan aljanna ba shi da marika wai me yasa ba shi da marika malamai suka ce kar a zo baka ruwa ko kuma madara ko nono ko zuma ko giya ko duk abin sha a kofin ya zama abin kamawar yana ta baya juya hannunka da zaka ka ɗauko wannan ma wahala ce yawa don dan aljanna sarki ne yawa wannan wai wahala ne he ka juya ka nemo inda marikar take shi yasa sai aka cire masa marika kurin da ka ɗauka a bakin ka zaka saka don Allah ya ce akwai mulki babba a gidan aljanna to yana daga cikin mulkin shine duk wani nau'i na wahala komai karancinsa an kore wa dan aljanna shi shi yasa Allah yake cewa wato za a yi yawo a kansu yara 'yan gidan aljanna in sun shigo aljanna za su yawo a kansu ya zafu alaihi bi sihafi za su yawo da wato akusa wato a cikin abin sha a ciki min zahabin na zinariya wa akwabin wato ga kuma wato wasu kofuna wanda aka kawo musu wato saboda shan abin da za su sha a gidan aljanna wa fiha ma tattahihil anfusu a gidan aljanna din akwai ma tattahihil anfusu abin da rai yake sha'awa duk abin da yake rai yake sha'awa kowane iri ne wato za ka gan shi a gidan aljanna wata luzul a'ayun akwai kuma abin da ido yake kaye yake daukan kaye in ya gan shi shi yasa wato duk abin da yake cikin gidan aljanna wato abu ne wanda yake faranta wa ido ne idan ido ya gani sai ido ya ji daɗi shi yasa Allah ya ce taluzul a'yun idan ka yana son kallon wato abin da yake gidan aljanna Allah ya ce wa antum fiha khalidun kuma ƙarin daɗi za a ce su abokanan nan da suka yi abokantaka dan Allah a gidan duniya in sun je aljanna za ce wa antum fi akalidun za ku dawwama a gidan aljanna wato in an shiga wato babu fita Allah ya ce wa tilkal janna jannatu allati ورزقكم بما كنتم تعملون لكم فيها- لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون Allah yake cewa Allah yake cewa wannan aljanna da Ubangiji yake ba mu labarinta ya ce wa tilkal jannatu wannan ita ce aljanna allati uristi muha wanda muke gadar da ita kaga an ce kana gadan abu ai babu ran da za a ce a zo a kwace abinda baban kai mutu ya bar maka aka raba muku ai kaga za ka rike shi ne wato da jin cewa babu wani wanda zai zo ya ce na sai da ya karba saboda shi yasa aka ce gado gado gado saboda a gidan duniya mutane sun saba gadan dukiya to shi yasa aljanna ma sai Allah ya ce muka gadar muku yawwa ba a ce muka ba kuwa balle kai tunanin za a karbe amma wannan in ka gaji abu ai kamar abin da mahaifinka ya mutu ya bar maka ne shi yasa Allah yake cewa wa tilkal jannatu allati urustumuha wannan ita ce aljannar da muke gadar da ita bima kuntum ta'malun saboda irin aikin da kuka yi wato a gidan duniya na'am إن المجرمين Allah yake cewa lakun fiya fakihatun a gidan aljanna din lakun fiya fakihatun akwai kayan marmari a ciki duk irin nau'in kayan marmari da dan adam ya gani a duniya da dan adam ya ji labarinsa akwai shi a gidan aljanna da ma wanda bai taba jin labarin nasa ba kowanne yana gidan aljanna kuma amma ba irin na duniya din bane alaƙarsa na duniya sai dai kama a wajen halitta da kuma suna yawa in kaga mangwaro a gidan aljanna kamar sa ido irin mangwaron duniya ne yawa amma kuma ɗanɗanonsa wato shi kuma ba irin na duniya ba ne yawa sunansa mangwale ne a aljannar ma kamar da ka saba kira ba za a canza masa suna ba kamar sa in ka gani eh ga can mangwaro ga can inabi ga can ruman ga can gwaiba ga can kaza ga can kaza to irin dai kamar ta ta duniya ce amma kuma inda zaka ɗanɗana ta zaka ji wato tana tana tana da bambanci tana da bambanci a wajen ɗanɗano a domin duk ɗan itacen gidan aljanna wato ba shi da abin ƙi ba ɗaci ba bauri ba tsami babu hanci babu kullo duk abin da zaka ci babu abin zubarwa abin da ma yake da ɓawon da sai ka ɓare ka ci to wancan na aljanna ba shi da wannan ɓawon ɓawonsa shi ma haɗawa zaka ka cinye shi da nama saboda haka Allah ya ce wa fiha ma tattahihi al-anfusu a aljanna akwai abin da rai yake so wato yake sha'awa wa taluzzul a'yun da abin da yake faranta wa ido gani nazaran a wajen gani abin da ido zai gani ya ji daɗi wa antum fiha khalidun sannan akwai dawama Allah ya ce lukal jannatu lati ursuma wannan ita ce aljanna da muke gadar da ita ma wanda suka ji tsoron mu bima kuntum ta'malun saboda aikin su lakum fiha fakiha akwai kayan akwai kayan kayan a kayan kayan alfakiha kayan marmari a gidan aljanna sannan Allah ya ce fakiha din ma mai yawa yake cewa lakum fiya fakihatun kathiratun akwai kayan marmari mai yawan gaske min hata akulun wanda kuke ci daga ciki Ah, shi abincin gidan aljanna malamai suka ce kamar sweet campo yake mun san sweet campo ko mun san alewar sweet campo da yara yan makaranta suke siya ko in dai mun taba saya mun sata a baki to haka irin gida abincin gida aljanna yake narkewa yake to yanzu sweet campo ta nawa zaka ci wanda har cikin ka zai cika har ka ji zuwa bayan gida ko ko ko na ga mun santa ko yawa me me banda- me sunanta banda ale- sweet campo alawar larabawa yawa an an je an shi su alawar larabawa to da kana sawa baki ta narke to haka abincin aljanna yake shi narkewa yake yi shi yasa ma ba za ka ji bayan gida ba ba za kuma ka ji fitsari ba duk abin da ka sha kamar iska ne take tashi da shi yawa shi yasa za ka yi ta ci za ka yi ta ci kuma in ka ciro ɗaya ka ci to na biyu sai ka ji ya fi na farkon ma daɗi na ukun sai ka ji yafi na biyun daɗi kuma jiddin wala haran haka sai haka abincin haka Allah ya ajiye abincin aljanna ba za ka ji cikin ka ya koshi har ka sha'awar ka ta fita a jiki ba yawwa saboda haka shi yasa Allah yake cewa wato lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun kuma saboda lokaci ina ga Allah ramanan ya kamata mu ajiye karatun abinda muka faɗa daidai Allah ya karɓa mu da ya ba mu lada abin da muka yi daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana za mu tashi innal mujrimina ko Allah ya kiyaye mu ina ta ina da tambaya ne Allah ga jiki yake cewa malam ni ne nake da yara mata guda biyu bayan mun rabu da mahaifiyarsu wato ‘ya'yansa ne mata guda biyu da ya haifa da matarsa to bayan sun rabu da mahaifiyar sai allah ya yi mahaifiyar rasuwa sai aka bani gadon ‘ya'yana wato naira dubu tamanin da ɗaya a hannuna ya halarta in taɓa ko bai halarta ba to a shi dukiyar gado dukiya ta ɗa Allah maɗaukakin sarki ya halatta wa iyaye sai amfani duk abin da ɗanka ya mallaka za ka iya taɓawa ko ya yadda ko bai yadda ba ko da sansa ko ba da sansa ba to amma matsalan kayan gado shi kuma yana da wani hukunci daban in aka ce wannan gado ne na mutum to in ba maslahar shi yaron ba ba a tabawa sai dai in ya balaga kayansa ne zai dauka baka gaba ɗaya ma kai ubansa ne ko uba ne ya mutu a raba gado an ba mace nata sannan ga na yayanta to ita ma ba za ta bana yayanta ba in ba maslahar yayan ba in maslahar yayan ne sai a taba amma in ba maslahar su ba to kula musu ake har sai sun girma a ba su abinsu saboda haka kai yanzu in za ka taba idan a maslahar 'ya'yanka ne to za ka taba in maslahar yaran ne biya musu kudin makaranta za a yi ko uniform za a dinka musu ko sai a musu littafi za a yi ko kuma abin da za a ci ne babu a gidan ta yi da sai an taba wannan kudi a sama abin da za a ci su ma su samu abin da za su ci to wannan in maslahar za ta koma kan yaran sai a taba amma in ba za a taba ba to abin da mahaifiyarsu ta bar musu ta da musu za a yi amma in sun girma kai ubansu ne in ka ɗauka ka basu a suka ɗauka suka ba gaba dai ma sai ka ci to wannan shi ne dai abu amma in ya zama dole ka taɓa to ba da yafi yayanka da za ka ɗaukan bashi yayi sai ka ɗauka bashi in ka samu fursa sai ka mai musu in sun girma ka ce to akwai dukiyar ku da mahaifiyar ku ta bar muku gaskiya na kashe in suka halatta maka shikenan amma idan dai kayan gado ne na maraya kula masa ake sai ya girma sannan a dauka a bashi sannan ya abinda kuma yake so wa shi yasa aka yi ta maganganu akan idan to gara gara ma waɗansu malaman suna ce uba zai iya batarwa saboda ai shi yanzu ɗan ba maraya ba ne inda dan uwarsa ci tara su aka bashi kaya yanzu shi ba maraya ba ne to waɗansu malaman sun ce uban zai iya batarwa tunda ayin kana da uba kan kana da mai daukar nauyinka amma in uba ne ya rasu to uwa ba za ta kashe wannan kudin ba in ba maslahar ƴaƴan ba ne amma maslahar ƴaƴa ne to wannan za ta taba wallahu ta'ala alam ya ce malam ina tambaya wani lokaci ne ya fi falala a cire fiddakai to lokacin da ya kamata a bada fiddakai daga zarar ranar da wato ranar jajibere in ranar ta faɗi za a iya fidda zakka daga magariba kenan na washe gari sallah za ka iya bada fidda kayanka da daddare ko kuma da safe kafin a tafi idi amma dai abin da aka fi so kafin a tafi idi wato a fitar da zakkar na zo